إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله وانتهج منهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه وتقوى الله جل وعلا عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله أيها المؤمنون في القرآن الكريم آيات عديدة تشتمل على الحث على المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الطاعات والتنافس في العبادات وعدم تفويت فرصة العمر الثمينة وأوقات الحياة العظيمة وأن الواجب على المسلم أن يكون سباقا مسارعا منافسا لا, لا أن يكون متقاعسا متباطئا متكاسلا يقول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ويقول جل وعلا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقال جل وعلا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وقال جل من قائل عن المؤمنين الكمل قال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ويقول جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ويقول جل وعلا فاستبقوا الخيرات والآيات في هذه كثيرة أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يجنبني وإياكم كل سوء أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan Allah bayan godiya ga Allah maɗaukaki da kuma salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalina tare da ku baki ɗaya ina mana wasiyar jin tsoron Allah lalle duk mutumin da ya ji tsoron Allah to Allah zai kiyaye shi ya tsare shi kuma Allah zai shiryar da shi zuwa ga mafificin al'amuransa na addini da na duniyarsa tsoron Allah da bin dokokin Allah shi ne mutum ya aiki da da'ar Allah bisa haske daga Allah yana mai sa ran sakamako da kuma lada daga Allah da kuma barin saban Allah bisa haske daga Allah da tsoron azabar Allah ya ku muminai lalle a cikin alkur'ani akwai ayoyi adadinsu mai yawa ne waɗanda suka ƙunshi kwaɗaitarwa zaburarwa jan hankali da horo zuwa aikata aikin alheri aikin alheri ba shi da wani lokaci da aka ware shi aikin alheri lokacinsa shine wannan rayuwar da kake ciki da kuma gaggawa da yin tsere zuwa ga ayyukan da'a da ayyukan ibada in ka ga wani ya fi ka kusantar ubangiji to kai kokari ka gyara ba haushi zaka ji ba matsawa zaka kai ma fadar ubangiji ba a kore kowa a cikinta idan wani ya fi ka kokari to kai ma ka dage ka fi shi wannan shine tsere da kuma gaggawa wajen aikata aikin alheri sannan waɗannan ayoyi har yanzu suna kwaɗaitar da mu da tsoratar da mu akan kada mu bar kada mu yi wasa kada mu yi sakaci da wannan dama ta rayuwa da muka samu Allah ya ba mu wannan aro ko ya ba mu aron wannan rayuwa da waɗannan kwanaki da shekaru da muke zaune cikinsu domin mu aikata aikin alheri wanda shi ne za a auna gobe kiyama a ga mun ci nasara ko kuma kishiyar haka Allah ya tsare kuma wajibi ne akan musulmi ya ku ya zama cewa kullum shi mai rige rige ne mai tsere ne mai kokarin wato in ya ga za a tsere masa ne ya matsa ba zama zai yi ya saki ba kada ya zama malalaci kada ya zama mai sanyi sanyi kada kuma ya zama mai jinkiri wajen aikata aikin alheri Allah maɗaukaki wajen bayanin ayyukan alheri haka ya amfani da wannan lafazi cewa a yi gaggawa ya ce wasari'u ila mazfiracin min rabbikum kuma lalle ku yi gaggawa zuwa ga neman wata gafara daga ubangijinku wa jannatin da wata aljanna wato da gidajen aljanna wanda faɗinsu shi ne faɗin sammai da ƙasa aljanna gida guda faɗin ta sammai da ƙasa baki ɗaya u'iddat lil muttaqin wanda aka yi tattalinta domin mutane masu bin dokokin Allah da tsoron Allah Allah madaukaki a wata ayar yana cewa sabiqu ila maghfiratin min rabbikum ku yi rige zuwa ga wata gafara daga ubangijinku wa jannatin da kuma wata aljanna wadda take arbuha fadinta ka ardi samai wal ard kamar fadin sama da ƙasa ne uiddat lil ladina amanu an yi tattalin wannan gida na aljanna ga waɗanda suka yi imani billahi wa rusulihi suka imani da Allah da manzannin Allah Allah ce zalika fadlullah yu'tihi man yasha wannan falalar Allah ce da yake bada ita ga wanda ya so wallahu dhul fadlil azim Allah ma'abucin falala ne mai girma sannan Allah madaukaki ya gaya mana siffa ce ta annabawa sananniyar siffa cewa innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in in annabawan Allah wannan ita ce siffar su to ya kamata mu da ba annabawa ba ya zama mun yi kokari mun siffantu da wannan siffofi na farko yusari'una fil khairat suna tsere da gaggawa wajen aikata aikin alheri sannan wa yad'una na raghaban wa rahaba suna roƙon mu da kwaɗayi da tsoro ma'ana in suna fatan samun wani abu na alheri suna roƙon Allah in kuma suna tsoron wani abu na sharri kada ya same su kada ya taba su shi ma suna gaggawa su roki Allah subhanahu wata'ala ya tsare su wa kanu lana khashi'in kuma su masu kaskantar da kai ne gare mu inji Allah ashe annabawa ba masu girman kai bane idan ku annabi wanda yake da tabbaci na aljanna bai zama mai girman kai ba dan me kai zaka zama mai girman kai kuma dan me ba za ka roƙi Allah ba kuma dan me ba za ka zama kana cikin masu tsere wajen aikata aikin alheri ba sannan Allah madauki yana siffanta muminai cikakkun muminai masu kamala yana cewa ula'ika waɗancan yusari'una fil khairati suna gaggawa wajen aikata ayyukan alheri wahum lana sabiqun kuma su masu tsere ne wajen wato samun yardar Allah Allah madaukaki kuma har yanzu yana cewa wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun lalle masu tsere a cikin wannan abin da aka siffanta na ayyukan alheri anan ya kamata su yi tsere ya ƴan uwa ayoyi suna da yawa dangane da wannan magana ta a yi tsere a aikata aikin alheri kamar yadda na ambata mana ya kai musulmi tsere zuwa ga aikata aikin alheri da gaggawa zuwa ga aikata aikin alheri ba shi da lokaci lokacinsa shine wannan rayuwar da ka samu wannan kwanakin da kake raye kana shakar numfashin Allah kana cin abincinsa wannan shine lokacinka kuma karka damu duk inda rayuwar duniya ta yi tsanani a gare ka to karka rasa lokacin da zaka koma zuwa ga ubangiji karkace wahalar rayuwa ta yi yawa babu zama lafiya tashin hankali ya yi yawa don haka sai ka daina zuwa sallah ka daina aikin kirki a'a a kowane lokaci duk tsananin rayuwa duk tsananin talauci kana so ka shiga aljanna ina ce zaman da muke a wannan rayuwa 'yan kwanaki ne ƙididdigaggu kuma ba za su wuce lokacinsu ba in taka ta zo za ka tafi in tawa ta zo zan tafi to kai kokari kafin tafiyar ta zo kai amfani da wannan kwanaki ka bautawa Allah dan ka samu rabo gobe kiyama al-imam al-hakim ya ruwaito a cikin mustadrak daga abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhuma cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce igtanim khamsan qabla khamsin karibaci abubuwa biyar kafin abubuwa biyar su riske ka in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam abubuwa biyar ka ribace su ka yi amfani da su kafin abubuwa guda biyar su zo maka su cin maka ka rasa yadda za ka yi shababaka qabla haramik ka yi ƙoƙari ka yi amfani da samartakarka tun kafin tsufa ya zo maka samartaka lokaci ne na karsashi lokaci ne na ƙarfin jiki lokaci ne na buɗewar ƙwaƙwalwa lokaci ne da Allah ya baka dama na lafiya cikakkiya to kai amfani da wannan lokaci wajen bautawa Allah kar kai amfani da samartakarka wajen saban Allah zinace zinace da liwatsi da cin haram da nemanta da gogayya akan tara duniya a'a kai amfani da samartakarka wato a cikin aikin alheri abu sufiyan radiyallahu anhu lokacin da kafin ya musulunta da ya gana da sarki Herakles wato Hercules na Rum daga cikin abubuwan da ya tambaye shi dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kafin ya musulunta ne sai ya ce wannan annabin da aka aiko a cikin ku yaya halinsa bayan ya tambaye shi ya gaya masa halayensa mai sadar da zumunci ne mai rike amana ne mai kaza mai kaza sai ce suwaye mafi yawan masu binsa sai ce samari ne to shi ne sai ce masa e lalle wannan ita ce alamar annabawa samari masu ƙarfi a jiki su ne masu ƙoƙarin su bi gaskiya ba su saba da daɗin duniya ba ballantana kwaɗayin duniya ya sa a ribace su a saye su su bi duniya su rabu da lahirarsu in ba wanda Allah ya wa taufiƙi ba wanda kullum yana tunanin gobe kabari gobe kabari to kai kokari kai amfani da samartakarka ka ribace ta tun kafin tsufanka ya zo maka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wasihataka qabla saqamik kai amfani ka ribaci kai amfani da daman lafiyar da Allah ya baka tun kafin rashin lafiya ta zo in rashin lafiya ta zo ba za ka iya ba la'alla a hatsarin mota ne ka koma gurgu la'alla a buge maka wani bangare a jikinka babu ji ba iya ci ba iya tafiya wani ma kila ya rasa ganinsa abinda mai karfi zai yi na ibada da tsayuwar dare ba za ka iya ba to tun kana da lafiya yanzu ka zage dantse ka bauta wa Allah ka yi ayyukan alheri ta yadda idan ba ka da lafiya Allah zai ci gaba da rubuta maka lada ya al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai ko kun san da wannan garabasar a cikin musulunci banda a musulunci ba inda zaka samu wannan garabasar in kana da lafiya kana tsayuwar dare kana nafilfili kana ayyukan alheri in kana da dukiya kana ba da sadaka in kana da hali dai kana aikin alheri to duk ran da rashin lafiya ta zo maka ya zama ba za ka iya wannan aikin ba da ka saba to za a ci gaba da rubuta maka ladan wannan aikin da ka saba ko da baka aikata ba in ba musulunci ba ina za ka samu wannan to ashe in baka yi amfani da damar ba ta samartakar da lokacin lafiya din to lalle za ka yi hasarar lokacin da rashin lafiya kuma zai zo maka abu na uku wa ghinaka qabla faqrika annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai amfani da wadatar da Allah ya baka kafin talauci ya zo maka da talauci da wadata abubuwa ne waɗanda suke duwal abubuwa ne da suke jujjuyawa yau akan wannan gobe ga wancan wannan mai kuɗi ne jiya yau ya koma ya talauce wannan matalauci ne jiya yau ya koma ya zama mai kuɗi kuɗin nan arzikin nan na Allah ne shi yake juya shi ya bada shi ga wanda ya so Daka a lokacin da Allah ya hore maka kai amfani da wannan dukiya wajen yin abin da zai shigar da kai aljanna aikin alheri kulawa da iyali sauke faralinka da duk abin da Allah ya dora maka kafin lokacin da zaka talauce na hudu wa faraghaka qabla shughlik da dama da ka samu ta walwala ta lokaci in Allah ya baka lokaci to kai amfani da shi kafin shagulgula su zo su yawaita a kanka ba ka da komai na nauyi na shugabanci da makamantan waɗannan abubuwa ka yi amfani da damarka tun wahalar shugabanci ba ta zo maka ba abin da da kake ganin mai sauƙi ne ya zo ya gagare ka saboda nauyin al'umma abu na biyar kuma na ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa hayataka qabla mautik ka iya cewa wannan talhisi ne ko ta'amimi ne ba da takhsis bayan an faɗi wasu lokuta na fataratil haya sai kuma aka ware rayuwar gaba ɗayanta cewa rayuwarka kai amfani da ita kafin mutuwa ta zo maka wannan kuma shine dalilin kawo wannan hadisi anan ya bayin Allah ka dau ya kai bawan Allah ka daure ka kintsa ka mai da hankali ka bautawa Allah da dukkan ayyukan alherin da ka samu iko akai kafin mutuwa ta zo maka mutuwa babu wanda ya san lokacin da za ta zo masa ta zo wa wani shekaran jiya jiya ta zo wa ne yau ta zo wa ne gobe ba a sani ba ni ne ko kai ne don haka tana da alaka ne da ubangijin da ya halice mu shi ya san lokacinta don haka ka rika shirin a kowane lokaci za ka iya tafiya shi yasa daga cikin abin da malamai suka koya mana na sabubban samun natsuwa da khushu'i da kaskantar da kai a sallah a rika tunanin mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da yake son sallarsa ta yi kyau to ya rika tunanin mutuwa a cikinta ka rika tsammanin cewa wannan sallar da zaka yanzu ita ce ta ƙarshe don Allah in tambaye ka inda zaka samu tabbaci a baka labari cewa daga sallar juma'an nan ba za ka sake yin wata sallah ba la'asar ba za ta zo ba za ka bar duniyan nan yaya za ka ji wacce irin zuciya wacce irin risina za ka samu a cikin sallarka don haka mu yi ƙoƙari mu gyara ayyukanmu kafin rayuwar nan tamu ta ƙare Allah maɗaukaki ya tsare mu ya tabbatar da mu akan aikin alheri Uzaifa ibn al-Yaman daga kan maganarsa zamu tsaya wata rana yayi huduba radiyallahu an fa hamidallah wa asna alai ya gode wa Allah ya yaba wa Allah thumma qala sannan yace iqtarabat as-sa'atu wa inshaqa al-qamar ya karanto wannan aya suratul qamar lalle sa'ar tashin alkiyama ta kusa kuma sannan wata ya kece Allah ne ya faɗa a cikin alkur'ani kiyama ta kusa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka saukarwa wannan ayar yau shekara 1400 da wani abu har yanzu a cikin wannan kusan muke muna nan a cikin cewa kiyama ta kusa wanda lissafin Allah dama kwana biyu ma bai cika ba a lissafin Allah shekara dubu ita ce kwana ɗaya a wurin Ubangiji da haka wannan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu a lissafin rabonmu da manzan Allah sallama kwana ɗaya ne da rabi a wurin lissafin Allah don haka in ya ce ƙiyama ta kusa to haƙiƙa ta kusa kuma menene ya rage mana yanzu don Allah daga alamun tashin alƙiyama manyan ne kawai suka rage duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata na ƙananan alamomin tashin alƙiyama duk ba wanda bai tabbata ba yawan laifuffuka sakaci a wajen addini rashin tsoron Allah rashin amana rashin gaskiya duk ga sunan dai ba sai mun lissafa ba to Huzaifa ibn al-Yaman ya kawo wannan aya yace iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar sannan kuma yace ala inna as-sa'ata qad iqtarabat lalle kiyama ta kusa wa inna al-qamara qad inshaq wata ya keshe ala wa inna ad-dunya qad adnat bil firaq lalle duniya ta sanarwa kamar tana dab da karewa za ta kare kuma za ta tafi lalle haƙiƙa lokacin yin kintsi da ɗaura ɗamara domin a bauta wa Allah yanzu ne gaggawa kuma zuwa ga aikin alheri yana nan yau sakamako kuma gobe ne gobe ne gobe kiyama Allah zai bada sakamakonsa wa inna sabiqa man sabaqa ila aljannati wallahi mai tsere wanda za a ce ya zama na daya shine wanda ya tsere zuwa aljanna ba na tsaya ba na daya a jarabawar duniya ko a makaranta ba na daya a shiga aljanna wannan shine babban wanda ya ci nasara da kuma wato za a ce za a bashi kyakkyawa wato gwaggwabar kyauta wanda ya cancanci aikin da ya aikata ko sakamako a dalilin aikin da ya aikata muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kyautata mana halayenmu ya kimsa mana tunani mai kyau mu aikata aikin alheri kafin wannan rayuwa ta mu ta ƙare اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد للي ينقوى مسلمين الله سبحانه وتعالى ينا صلاتي ga manzan Allah haka mala'iku suna salati ga manzan Allah ya kuma kira mu cewa mu ma mu salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam musamman a wannan rana ta juma'a manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya mun salati daya to Allah zai masa goma don haka ka daure kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawan yana yawan yin salati ga kansa dukkan ranar juma'a don haka kai kokari ka ribaci wani lokaci da zaka yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan rana ta juma'a اللهم آت, نفس أن آت نفسنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا الله من روقنك الله كبام أفوه Allah kai mana afuwa Allah ka tsare mu Allah ka shiryar da mu Allah ka dora mu akan tafarki madaidaici Allah ka sanya mu cikin salihan bayinka Allah kada ka jarrabe mu ya zama mun sha wahala a duniyan nan kuma ba mu samu lahira ba Allah ka sa ko mun samu daɗi a duniya ko mun samu wahala ya zama sakamakon mu aljanna ne ba a wuta bane Allah ka kintsa mana zukatanmu mu kyautata halayenmu mu tsarkake zukatanmu mu koma zuwa gare ka mu tuba zuwa gare ka mu daina abubuwan da ka hana mu mu aikata abin da ka yarda da shi Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar nan tamu tashin hankali da abubuwan damuwa da suke aukuwa a wannan ƙasa tamu ya Allah kai mana maganin su Allah ka dakatar da su wannan bangare da muke rayuwa a cikin sa na ƙasar nan wato arewacin Najeriya irin abubuwan da suke aukuwa na kashe-kashe da satar dan adam da neman kuɗi akan haka hanyoyinmu sun gagara a bisu hanyar kaduna abuja ta gagara ya allah muna roƙonka ba inda za mu je mu kai ƙara in ba gare ka ba allah kai mana maganin wannan yanayi da kuma dukkan inda ma ake samun wannan tashin hankali jihohinmu na arewa ya allah ka tsare mu da dukkan ma wannan ƙasa mu allah ka tsare mu tsarewa ta ka ce ya allah babu wanda za mu roƙa in ba kai ba ya allah ka tsare mu ya allah ka tsare dukkan mumini Allah ka tsare masa dukiyarsa da rayuwarsa da ‘ya'yansa da matansa da dukkan abin da yake ji da shi a wannan rayuwa Allah ka tsare mana addininmu Allah ka taimaki shugabanni su tsaya tsayin daka wajen ganin bayan wannan lamari da yake faruwa Allah ka kimsa musu tunani mai kyau su aikata su kuma ɗauki mataki mai amfani wanda zai zama mai amfani ga al'umma baki daya duk matakin da babu amfani a cikinsa babu alheri a cikinsa kunci zai kara dorawa mutane Allah ka sa ba za a dauke shi ba Allah ka sa a dauki abin da ke shine alheri wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin